الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاد ايغا وتامي الفرما وتر رمضان هجرا منزون الله صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya. wanda ya zo 21 ga watan Agos 2010 muna nan a cikin suratu fussilat za mu tashi aya ta 27 na'am 26 ko na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون
الله سبحانه وتعالى يجي وقال الذين كفروا waɗanda suka kafirta suka ce, La tasma'u li hazal ƙur'ani, kada ku ji wannan alƙur'anin, in ana karanta shi ku yi ta hayaniya, ku yi ta hargowa, ku yi ta kwarmato, ku yi ta surutu, wani zai shiga musulunci. bawan Allah ka zo za ka shiga musulunci ka zo za ka shiga musulunci kai kake sha'awar shiga da ƙashin kanka ko wani ya takura ma dole to masha Allahu to zan gaya maka abin da mutum yake so yake faɗa in yana so ya zama musulmi ka ce ashhadu ashhadu Allah ilaha إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله wannan kalma da ka faɗa da larabci ita ake kira kalmar shahada abinda take nufi zan fassara maka in ka gamsu ka zama musulmi ka yadda ba wanda ya kamata a kaɗaita da bauta sai Allah ka yadda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama manzan Allah ne to wannan ya mai da kai musulmi me sunanka ha apostles to apostles kaga dinnan ba mai suna apostles tunda ka zama dan uwan musulmi yanzu sai ka zabo sunan da kake so irin na musulmi a sama wanda suna kake sha'awa mubarak Allahu akbar to mubarak ana sa mutum suna mubarak wanda fassararsa yana nufin mai albarka zai iya zama suna zai iya zama sifa daka ba laifi a sawa mutum mubarak daka daga yau za a dinga kiranka mubarak Allah ya maka albarka kuma ka san fassarar sunan shine mai albarka da haka wannan tafa'uli ne ko da hausa aka kira ka mai albarka dai ai suna mai kyau ne ko to sunanka mai albarka mubarak Allah ya maka albarka ya tabbatar da kai a musulunci to daga ina kake daga a taraba kake yanzu me kaka nan Allahu akbar ya zo daga jihar taraba domin ya karba addinin musulunci to 'yan kwamiti ku kuma aiki ya rage naku yanzu sai ku tsaya da shi ku yi masa bayani mubarak yanzu tun da ka zama musulmi addinin musulunci addini ne na ilimi da karatu da aiki ya dunkula abubuwa guda hudu akwai aƙida akwai ibada akwai halaye akwai mu'amala waɗannan abubuwa akwai abin da ya hau kanka yanzu yanzu wanda za su yi maka bayaninsa sannan kuma akwai buƙatar ka nemi ilimi na addinin musulunci wanda muna da makaranta in har kun gama tattaunawa da su za ka zauna a nan zuwa wani lokaci ka yi karatu don ka san addinin musuluncin da ka shigo yana da kyau da haka 'yan kwamiti kun san aikinku ga mubarak nan a hannunku mun danka muku amana sai a bashi ilimin addinin musulunci Allah ya ma albarka mubarak Allah ya tabbatar da mu da kai a cikin addinin musulunci wa qala allazina kafaru waɗanda suka kafirta kafirai kenan suka ce la tasma'u li hadhal qur'ani kada ku saurari wannan alqur'anin kada ku ji wannan alqur'anin wal fihi ku dinga hargowa kuna jefa lagaw wasa da wargi da hargowa da hatsaniya da hayaniya da hargowa da surutu da rudu har ya zama mutane ba su ji me ake cewa ba la'allakum taghlibuna me yiwa ku yi rinjaye waɗanda suka zo sauraron alkur'ani ko tafsirinsa kagan ana hayaniya ai ba za a ji ba in ana surutu ana hargowa ana hatsaniya ana ta rudu ana tafi ana fito ana ihu kaga ba wanda zai ji me ake cewa shi yasa Allah ya ce wa iza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamuna idan ana karanta alqur'ani ku yi abu uku iza ƙuri alƙur'anu fastami'u lahu alistima wannan shine banci tsakanin istima da sami'a da istama'a sami'a ka ji abu istama'a ka saurari abu to sai Allah ya sa mana abu biyu fastami'u wa ansitu ku saurara kuma ku yi tsit in kai kana saurare kaga zaka amfana in kai tsit kuma wani zai saurara sai ce la'allakum tuflihuna abu na uku in kuka yi haka za ku rabauta domin za ku ji abin da Allah yake so a yi a yi ku samu darajar duniya da lahira za ku ji abin da Allah yake kira a bari ku bari ku samu alherin duniya da lahira amma kafirai suka ce ka a ji alkur'ani in ana tafsiri ko ana karatun qur'ani ai ta hayaniya ai ta hargowa ai ta tafi ai ta kida ai ta raye-raye ai ta kada kade ha dauke hankalin mutane su daina jin alkur'ani shi yasa duk wanda ya sakaci wasa da wargi da jin kaɗe-kaɗe da raye-raye suka mamaye zuciyarsa in ana karanta ƙur'ani sai ya ji ba daɗi shi sa wani hadisi ya zo daga abdullahi ɗan mas'ud cewa algina'u yumbitun nifaqa fil qalb wato jin kaɗe-kaɗe da raye-raye yana haifawa da mutum munafunci a cikin zuciyarsa kuma ya ce sautani mal'unani an tsinewa murya biyu algina kaɗe-kaɗe da raye-raye warannatun inda musifa inda musiba da kuma in bala'i ya fada mutum yayi ta ihu yana kururuwa shewa lokacin farin ciki da kuma ihu lokacin da musifa ta zo kaga wannan bai karbi godiya Allah ta yadda ta dace ba wancan bai karbi musifar Allah yadda ta dace ba can so ake kai godiya nan so ake kai hakuri shine suka ce ku jefa hayaniya da hatsaniya a lokacin da ake karatun Qur'ani kada ku bari wasu su ji su amfana la'allakum taghlibuna ko ku ayi rinjaye ku sa su yi shiru su daina karatun ko ko masu saurare su kasa amfana Allah ya ce falanuziqanna allazina kafaru lalle sai mun ɗanɗana wa kafirai azaban shadidan azaba mai tsanani wala najziyannahum kuma lalle sai mun musu sakayya aswa allazi kanu ya amalun mafi munin abin da suka kasance suna aikatawa domin wanda aka sa shi a wuta dindindin ai ya gamu da bala'i dindindin zalika jaza'u a ada'illahi nar Allah ya ce wannan shine sakamakon makiya Allah wuta lahum fiha darul khuld suna da gidan dawwama a cikin wuta dindindin jaza'an bima kanu bi ayatina yajhadun sakamako ne na abinda suka kasance suna jayayya na inkarin ayoyin Allah a shar'iyya wal kauniya na'am وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Wa ƙalar kafaru, waɗanda suka kafircewa Allah da manzansa da littafinsa da saƙonsa suka ce, bayan sun shiga cikin wutar jahannama an fara babbaka su ana ƙona su, za su ce, Rabbana, ya Allah mahalicinmu, arinan lazaini, ka nuna mana biyun nan. adallana da suka batar da mu minal jinni wal insi daga mutum da aljan waɗanda suka batar da mu an ce shaidan da ƙabila suke nufi shaidan shi ya sunnanta saban Allah ƙabil shi ya sunnanta kisan kai duk wani ɗan ta'adda mai kashe mutane to ya koya ne daga ƙabil kamar yadda ya zo a hadisin bukhari da muslim ice shi ne farkon wanda ya fara sunnanta kisan kai a cikin bani adam dan shi ne ya fara kisan kan farko da aka fare watul alaihim naba abnai adama bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannak qala inna ma yataqabbalu Allahu min al muttaqin to suka ce a nuna musu wanda ya fara koya musu ta'addancin shirka shine shedan iz qala lil insani kufur falamma kafara qala inni bari'un minka shi yazo yake ba dan adam shawara zama'ar ne in ka zama arne kuma sai ce ba ruwana to shine suka ce a nuna mana su waɗanda suka batar da mu cikin mutane da aljanu naj'alhuma za mu sanya su tahta aqdamina ƙarƙashin kafafuwanmu mu dinga tattaka su liyakuna don su kasance tunda su ne jagororin bata ɗin min al'asfali na cikin mafi ƙasƙancin ƙasƙantattu su zama mafi darkil asfali wanda shine mafi tsananin azaba to an gama da su ‘yan wuta an rufe maganarsu sai Allah ta'ala ce innal lazina qalu haƙiƙa waɗanda suka ce rabbunallahu mahaliccinmu shine Allah ta'ala kun ga sun tabbatarwa da Allah ar-rububiyya wal uluhiyya rabbuna yana kunshe da ifradullahi bil khalqi wal mulki wat tadbir Allah ya tadamman tauhidul uluhiyya shine ifradullahi ta'ala bil ibadati waɗanda suka ce rabbunallahu mahaliccinmu maƙaginmu mamallakinmu mai gudanar da rayuwarmu abin kaɗaitawa da bautarmu shine Allah sun mastaƙamu sannan suka daidaita suka tsaya cik akan haka ba su ƙara ba ba su rage ba ba su jirkita ba ta tanazzalu alaihimul mala'ikatu mala'iku suna sauka a kansu a ranar alkiyama ko kuma lokacin mutuwarsu suna ce musu Allah ta khafu cewa kada ku ji tsoron abin da kuka bari a duniya, wala ta hazanu kada ku yi baƙin cikin kuma abin da za ku gamu da shi a lahira, farin ciki ya riga ya same ku, alkhaufu wal huzunu su suka hana jin daɗin duniya. Duk abin da ka samu a duniya ba za ka rabu da ɓacin rai ba, ko ba za ka rabu da tsoro ba, ko tsoron ƙarewar abin ko tsoron ƙarewarka, ko kai ka ƙare ka ba abin ko abin ya ƙare ya bakka, wa yake da tabbas a cikin biyun nan? kaga muna cikin tsoro in kuɗi kake nema akwai tsoron asara ko riba in mulki kake nema akwai tsoron faduwa ko cin riba in karatu kake nema akwai tsoron zarcewa ko kasa zarcewa duk abin da kake nema a duniya yana tare da tsoro da bakin ciki duk jin daɗin da aka baka sai ka garanka ya ɓaci a lahira ne aka cire tsoro aka cire bakin ciki amma a duniya ana nan tare da su to sun mastaqamu an yi maganganu ako akan ma'anan sun mastaqamu fassara ta farko istaqamu ala tauhid sun tsaya akan tauhidi sayyidina abubakar da malam mujahid aka ruwaito wannan ko istaqamu ala ta'ati wa ada'i fara'idihi suka tsaya akan bin Allah da kuma bayar da farilla inji ibnu abbas da malam hasan da ko malam qatada na uku istaqamu ala ikhlasi suka tsaya akan kadaita Allah da bauta da tsarkake ibada ga Allah shi kadai wal'amali kuma suka dinga aiki titir ilal mautu har zuwa mutuwansu malam abul ali ya faɗi wannan da malam suddi domin wani ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak yace qul amantu billah thumma istaqim to kace kai imani da Allah ka tsaya akan haka kakka canza kada wahala ko dadi su canza ka abinda ke canza mutum dama in dadi yayi dadi sai mutum ya ji ƙara ma ya bar Allah ko in wahala ta wahala sai ga kai ya ina bautan Allah kuma ina shan wahala sai koma kuma cikin abin da zai dawon masa da wahala ta dindindin Allah ya tsare mu wannan shine ma'anan sun mastaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ikatu mala'iku suna sauka a gare su Allah ta khafu cewa kada ku ji tsoro to a wani lokaci mala'ikun za su sauka wasu malaman sun ce indal mauti a lokacin da za su mutu ne mutum ya mutu ai akwai tsoron ƴaƴansa za su tozarta shi kuma zai tarar da wuta sai ce to ku kwantar da hankalinku ku kun haye kuma zuriyar ku Allah zai rene ta ya kiyaye ta shine ma'ana a lokacin da za su mutu wannan shine fassara malam Abdullahi dan Abbas da malam Mujahid ma'anarsa anan la takhaful mauta kada ku ji tsoron mutuwa wala tahzanu ala auladikum kada ku yi bakin ciki akan ƴaƴanku da za ku bari inji malam Mujahid ko ta biyu la ta khafu ma amamakum kada ku ji tsoron abin da ke gaba gare ku alheri ne wala tahzanu ala ma khalfakum kuma kada ku damu akan abin da kuka bari a baya in ji malam ikramatu da malam suddi to wasu kuma suka ce mala'ikun za su sauka ne lokacin da mutum ya shiga kabari ta tanazzala alaihim idza qamu min alquburi idan sun fito daga kabari a lokacin mala'ikun za su tare su in ji malam qatada ma'anarsa kenan la ta khafu annahu yubashshirunahum bi zawalil khawfi za su musu bishara da gushewar tsoro wal huzni da bacin rai da damuwa a ranar alkiyama har ma mala'ikun su dada musu cewa wa abshiru bil jannati ku yi farin ciki ku yi annashuwa ku yi lale albishirun ku goro bil jannati da aljanna allati kuntum tu'aduna wanda kuka kasance a duniya ana muku alkawarinta to gata ta tabbata nahanu awliya'ukum za su ce mu ne masoyanku mu ne majibuntanku fil hayatid duniya a rayuwan duniya wa fil akhirati haka a lahira ma muna tare da ku malamai suka ce haza qaulul mala'ikati lahum mala'iku ne za su gaya musu wannan nahnu allazina kunna natawallakum fid dunya mu ne muke jibunta ku a duniya muke kiyaye ku muke kare ku muke kula da ku da izinin Allah li'annal mala'ikata tatawallal mu'minina domin mala'iku suna jibuntan mu'minai wa tuhibbuhum lima tara min a'malihim al-marfu'a ila sama saboda ayyukan da suke gani kullum mutum yana ana ta daga aikinsa mai kyau zuwa sama wa fil akhirati haka a lahira muna tare da ku wa nahnu ma'akum fil akhirati la nufariqukum hatta tadkhulul jannata ba za mu rabu da ku ba har sai mun ga kun shiga aljanna a aljannan ma mala'iku za su dinga ce musu illa qilan salaman salama wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubad dar amincin Allah ya tabbata a gare ku ma dalla da wannan tabbataccen gida ga waɗanda suka kyautata to nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah mu ne majibuntan ku a duniya da lahira walakum fiha kuma kuna da a cikin aljanna me kuke da shi ma tashtahi anfusukum abinda duk rayukan ku take sha'awa fiha ma la ainur ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin a aljanna akwai abin da ido bai taɓa gani ba kuma abin faranta rai kunne bai taɓa ji ba mai daɗi zuciya ba ta taɓa tunanin za a samu wannan abin ba sai a nuna wa mutum to shine suka ce ma tashtahi anfusukum duk abin da rayukanku take sha'awa take kauna take jin daɗi za ta gamu da shi wala kun fiha ma tad'una kuma kuna da abin da ake muku tanadi ake muku shiri ake ajiye muku a cikin aljanna nuzulan wannan gara basa ce da gara min daga wa gafurin rahim daga Allah mai yawan gafara ga bayinsa mai yawan jin kai ga bayinsa shi ya muku tanadin wannan aljanna ya muku gafara ya ji kanku ya sa ku a aljanna to sai Allah ta'ala ya ce wa man ahsanu qawlan duk masu fadar magana waye yafi kyautata fada duk magana da mutum zai a duniya wace magana ce tafi kyau mimman da'a ila Allah ga wanda ya kira zuwa ga Allah wace magana ta fi daɗi kai kira zuwa ga Allah wa amila salihan kuma ya aiki na ƙwarai wa ƙala kuma ya faɗa cikon abu na uku inna ni minal musulmina ina cikin masu miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala an yi maganganu malamai sun hakaito mana maganganu guda uku dangane ga abin da ake nufi da da'a ilallah wani irin da'awa ake nufi Ƙauli na farko annahumul mu'azzinuna cewa wannan aya ta sauka ne akan ladanai zakaru masu kiran sallah kullun suna kwala kiran sallah so shida suna tada iqama so biyar in an hada nawa goma sha ɗaya to duk mutumin da ya shekaru yana haka ranar alkiyama sai Allah ya ƙara masa tsawon kai a sa shi a babban kujera cikin mala'iku ya dinga hango me yake faruwa da ladanci yana da lada wasu in ka kama harkar ladanci ko kiran sallah ko aure ka nema a wani garin ba a baka sai a ce ladan ne fa farko ma aka tambayi iyayenta suka tambaya me ya sana'arsa aka ce sana'arsa kiran sallah sai wanda ya kalli wannan wanda ya kalli wancan to wannan dai ba za a ce ba shi da sana'a ba ko ba za a ce yana da sana'a ba saboda wai kiran sallah yake kuma kiran sallah babbar sana'a ce babbar daraja ce babbar kima ce mai maimaita kalman shahada sau wannan adadin goma sha ɗaya ita da ikama biyar ya kiran sallah shida abin da yasa nace shida asuba ana yin guda biyu shi yasa nace shida to wanda yake wannan aiki ai ba karamin daraja gare shi ba ko a cikin sahabbai hudu ne suka samu wannan darajar suka zama su ne ladanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na farko Bilal bin Abi Rabah na biyu Abdullah bin Ummi Maktum na uku Sa'ad al-Qarz Maula Ammar na hudu kuma Abi Mahzura tunda annabi sallallahu alaihi wasallama yana da manyan masallatai uku to ladaninsa a masallacin madina guda biyu ne abdullahi bin ummi maktum da kuma bilal wannan ya kiran sallah farko wannan ya na biyu sannan a masallacin da annabi ya fara ginawa bayan hijira masallacin da ke kuba sai aka sa sa'adul qard shi yake masa kiran sallah lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya koma ga Allah Bilal sai ya daina kiran sallah ya ce shi ladanin annabi ne kawai tunda Allah ya karba annabi ya rufe kiran sallah to sai aka yi transfer din shi sa'adul qard daga masallacin kuba ya dawo yana kiran sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama bai ƙara kiran sallah ba sai da aka bute baitul maqdis da bilal ya zo sai sayyidina umar ya ce tashi ka mana kiran sallah da ya tashi ya fara kiran sallah sai mutane suka rushe da kuka sai ya tuno musu zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka dinga ganin ko annabin ne ma zai dawo sun ji kiran sallan bilal yayi musu kiran sallah a nan baitul maqdis to sai kuma shi abi mahzura wanda shi asali ma abin da ya kawo shi kiran sallan izgili ya zo yi ya ji wani ladani yana kwalla kiran sallah sai zo yana kwaikwayonsa yana izgili sai annabi ya ji wani mai daɗin murya sai zai ce masa yaka tsayan ke koya ma kiran sallah annabi ya koya masa ya shafa kirjinsa shikenan sai musulunci ya shiga sai ya zama shi aka nada babban ladani a masallacin makka waɗannan su ne manyan ladani shi kansa kiran sallan wanda ya fara shi mala'ika ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira sahabbai suka taru ana tunanin in lokacin sallah ya za a sanar da mutane wannan ya ce a yi kaza wannan ya ce a yi kaza ƙarshe dai aka tashi akan dai a tura wasu su sanar da mutane wani sahabi ana kiransa abdullahi bin zaid bin abdurrabbihi ya je ya kwanta bacci sai ya mafarki ya ga mala'ika ya gan shi da kayan abin nan kadawa abin nan kahon hurawa zai je ya amfani da shi yace ina za ka za ni kiran sallah tun koya ma kiran sallah mana yace koya min sai mala'ikan ya kwalla kiran sallah sahabin ya haddace da safe ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama yace ga mafarkin da ya gani sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace inna hala ru'ya haqqin wannan mafarkin na gaskiya ne sai ce amma ka koya wa bilal fa innahu an ka sautan ya fi ka gwarjin murya ya fi ka daɗin murya ka koya wa bilal sai ga sai na umar shi ma rugo da gudu har mayafinsa yana jan ƙasa ya ce ni ma na yi mafarki na ga wannan irin abin da wancan sahabin ya gani to sai zama wannan ƙarfafawa ce akan ta biyun tabbatarwa annabin dai shine abin lura to shine aka ci gaba da kiran sallah to shi yasa suka ce to wannan aya kuma ai a maka ta sauka yaya kuma za a ce tana magana da ladanai bayan ba a fara ladancin ba sai a madina annahu mu'azzinuna arwaito nan daga jabir dan abdullahi shi kuma ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce nazalat fi almu'azzinina wannan shine kaulin na aisha da kaulin malam mujahid da kaulin malam ikramata waɗannan manyan malaman tafsiri sun tafi akan wannan na biyu annahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da Allah ya ce wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah to ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya kiran mutane su kadaita Allah da bauta su daina yin shirka su daina bid'a su sunna su daina shirka su tauhidi su daina ƙarya su gaskiya yazo ya karantar da mutane yadda rayuwa za ta yi kyau to shine da'a ila Allah din da'a ila shahadatu Allah ilaha illa Allah wannan shine fassarar Abdullahi dan Abbas da Malam Suddi da Malam Ibnu Zaidin ko fassara ta uku annahul mu'minu yana nufin mumini ajaballaha da ya amsawa Allah ila ma da'ahu izuwa ga abin da Allah ya kira shi wada annasa ila zalika shi ma ya tashi ya shiga ƙauyuka yana wa'azi daka duk mai wa'azi ya shiga cikin wannan aya a wannan fassara ta uku da a'ilallahi wa amila salihan malam ibnu kasir yace wa hazihi ammatun fi kulli man da'a ila khairin ice amma ayar ta game ba sai iya ukun nan ba ta game duk wani mutum da ya kira zuwa ga bauta wa Allah wa huwa fi nafsihi muhtadin shi ma kuma akan kansa shiryayye ne ice wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama aulan nasu bizalika amma farkon wanda zai fara shiga ayar a lissafi shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan malamai magada annabawa na sahabbai da tabi'ai har zuwa tashin alkiyama duk wanda ya zamo yana kan tafarki madaidaici ya kira wani shi ma ya shiga man da'a ila khairin falahu mislu ajri fa'ilihi la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am Allah ya shiryar da mutum ɗaya tak ta hanyar wa'azinka ko karantarwarka ko faɗakarwarka ya fi a cika maka duniya da jajayen raƙuma kama a ce a cika maka ita da manya-manyan motoci masu tsada waɗanda ake yayi a zamanin da kake ciki to wannan ƙara a baka wato shiryar da mutum ɗaya tak a hannunka wa amila salihan kuma yi aiki na ƙwarai shi ma aiki na kwarai din wasu sun fassara shi da yin raka'a biyu bayan kiran sallah shine faɗan na na Aisha da malam Mujahid arwato daga Isma'il bin Abi Khalid daga Qais bin Abi Hazim da ya karanta wannan aya wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah yace al-azan farko ana nufin kiran sallah wa amila salihan kuma as-salatu bainal azan wal iqama sannan mutum ya tashi yayi nafila tsakanin kiran sallah da iqama na biyu addal fara'id wanda ya bada farilla wa amila salihan yayi duk aikin da aka sa shi na farilla kamar yadda wani ya zo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yanzu idan na tsaya akan farilla ban ƙara komai ba zan shiga aljanna yace eh walam azid ala zalika iya farilla ya tsaya yace zaka shiga to wannan shine ma'anar addal fara'ida wanda ya bada farilla shi ma zai shiga wa qama lillahi bil huquqi kuma ya tsaya da haƙoƙin da Allah ya dora masa inji malam ata'u na uku sallawa sama wa salla inji malam ikramatu shine ma'anan wa amila salihan ya tsaya ya aiki na kwarai wa qala kuma yace innani minal muslimina saboda muhimmancin addinin musulunci kuma yace ina cikin musulmi kun ga musulunci shine babban jarinmu shine babban darajarmu shine babban kimanmu shine babban martabanmu shine kuma ɗaukakanmu idan muka rike shi sai ya ɗaukaka mu ɗaukaka in muka sake shi sai mu kaskanta shi ya ɗaukaka domin Allah ba zai kaskanta addininsa ba sai dai mabiyansa in sun ƙi daidai su kaskanta shi sa kuka ga lokacin da annabi yaqub rasuwa ta zo masa ya tara ƴaƴansa yace su rike addini wa wassa biha ibrahimu banihi wa yaqub يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون kaga annabawa ne suka tara ƴaƴansu suka yi musu wasiya su bautawa Allah shi kadai su mutu musulmi Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ku masu imani ku ji tsoron Allah mafi cikar tsoron Allah kada ku mutu sai kuna musulmi saboda me wa man yabtagi ghairal islam dinan wanda di ya rike wani abu ba musulunci ba falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirina ba za a amsa masa ba kuma zai tashi ranar alkiyama cikin tababbu saboda mai inna dina inda Allahil Islam addini a wajen Allah shine musulunci sai Allah ya ce al-yawma ya isa allazina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dinan Allah ya ce na yadda muku da musulunci ya zama addinin ku shine ma'anan wa qala innani minal muslimina ya tashi shelanta wa duniya ni musulmi ne dan haka musuluncinka yana gaba da kujerarka yana gaba da karatunka yana gaba da mukaminka yana gaba da siyasarka yana gaba da kudinka duk inda zaka shiga a duniya ka shiga da addininka in ka sa uniform ka ce ni musulmi ne in ka rike kaki ka ce ni musulmi ne in ka hau wata kujera ka ce ni musulmi ne akwai manyan da suke jin tsoron ma su ce su musulmi ne sai mutum ya rike babban kujera kaga yana gudun addini ka a ganni ka a zarge ni ka ai kaza me to ai an san kai musulmi ne dama waɗanda ka fito daga yankin su ma inda sun san kai ba musulmi bane ba su baka ƙuri'a ba sai ka ce ni musulmi ne kuma wakiltar musulmi nake yi kuɗin nan musulunci na yafi su kujeran nan musulunci na yafi su kakin nan musulunci na yafi sa ka fifita musuluncinka akan komai dan shine abin da in baka mutu da shi ba kayi asara amma duk wani kaki duk wata babbar riga duk wata asake in mutum ya mutu kwance ta ake ba a cire kaki a cire rigar a cire aninan a sa mutum a kabari a cire rawanin a cire babbar rigar a karbi tasbahar a aje kindirin a sa shi a kabari a cire babbar rigar alhaji da zanna bukar din alhaji a nannade a nannade a wanke a sa a kayan gado shi kuma a yi masa likafani da bai wuce dubu ɗaya biyu ba a sa shi a kabari a cire babban riga malam a karɓi carbin daga hannunsa tun da ya mutu a nan naɗe a haɗa da kindirinsa a aje a sa shi a kabari ha gani his excellency a cire mukamin a saka shi a kabari ba wanda zai je wa Allah da wata lamba in ba musulunci ba kan mu yi wasa da addinin mu ƴan uwa mu rike shi da kyau ko ina mu shiga da shi in za a yi da mu a yi da mu in ba za a yi da mu mu fito da addinin mu amma duk abin da aka ce sai ka aje musulunci kakka yi shi farko an tashi cike addini sa addini na musulunci kuma duk inda ka shiga lokacin sallah ka tsaya kai sallah kai magana ka ce dama musulmi ne a musulunci aka ɗauka in ba a musulunci a wannan abin na fita dan da ka fita daga addini ka fita daga komai komai ka fita ba matsala amma banda addini shine in ka fita akwai matsala don aka ce maka wannan abin sai dai ko ka fita daga musulunci ko ka fita daga gare shi wanne za ka fita daga ciki ko mai na duniya sai ka fita in dai ba a haɗa shi da musulunci ko ka fita daga gare shi in ko ka fita daga musulunci to kayi asara na'am ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Wala tastawil hasanatu wala sayyi'a, lalle ba za su daidaita ba, ba za su daidaita ba, ba za su yi daidai ba tsakanin kyakkyawa da mummuna. A ina aka taɓa samun kyakkyawa da mummuna sun yi daidai, kyautatawa da muzantawa ba sa daidai. To an fassara kyakkyawa a nan da cewa shi ne imani, mummuna kuma an haɗa su da shirka, za su yi daidai da shirka da imani? fassara abdullahi dan abbas kenan fassara ta biyu haƙuri da juriya da alfasha da fasikanci za su yi daidai ji malam zahaku ba za su yi daidai ba sannan kuma tsaurarewa da kangarewa da rashin haƙuri an an haɗa su da haƙuri za su yi daidai to ba za su yi ba shi yasa Allah ya ce wala tastawil hasanatu wala sayyi'atu da mummuna da kyakkyawa ba za su taɓa zama kai ɗaya ba to me za ka yi فأتبع السيئة الحسنة تمهها وخالق الناس بخلق حسن ادفع بالتي هي أحسن كتنكو إيه ممونة دا أبن دا يفكاو إذن أمك ممونة to kayi wa mutum kai kuma abin da ya fi kyau wannan shi ake kira akhlaqul kibar da wuya kaga mutum da wannan halin in ba Allah ne ya azurta shi da shi ba ana samun yaro da wannan halin ana samun dattijo da su ba shekaru ba ne halin girma ne da aka yaro in ya same su ya zama babba babba in ya rasa su ya dawo karami su ne Allah ta'ala ya lissafa wa annabi su sallallahu alaihi wasallama ce khuzul afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim idfa billati hiya ahsanu sayyi'a shine ma'anan khuzul afwa ka riki afwa wa amur bil urfi kai umarni da abin da yake na shari'a wa a'rid anil jahilina ka kauda kai daga jahilai shine yace inna allaha ya'muruka an tasila man qata'aka ka yankewa wanda ya daina zuwa gurinka an tasila man qata'aka ka sadarwa wanda i yanke ma wanda ya zo ka je kun rama wa juna wanda yake dan uwanka ne ko abokinka ne ko danginka ne ana zumunta sai ya daina zuwa gurinka kai ka ci gaba da zuwa gurinsa ba kowa yake iya wannan ba sai ce tunda ya daina zuwa ni ma na daina zuwa ai ba girma bane wannan kas wannan kaskanci ne kenan ka masa sakayya da mumuna wanda i daina zuwa gurinka ka je gurinsa shine halin manya wata afuwa amman zalamaka wanda ya cuce ka ka yafe masa ba kowa bane yake yafe wanda ya cuce shi wa tu'tiya man haramaka ka ba wanda ya hana ka wanda ya baka ka bashi me kuka yi musanya an exchange ko an yi musanya ne amma wanda ya hana ka ka bashi me kai masa karamci da halin girma to kowa ya duba ya ga yana da waɗannan halayen guda uku kana zuwa wa wanda ya daina zuwa gurinka kana ba wa wanda ya hana ka kana yafe wa wanda ya zalunce ka su ne akhlaqul kibar halin manyan mutane shine idfa billati hiya ahsan ka tunkuɗe billati hiya sanu da wacce tafi kyawu wa zalika ka dafa ilghadab bisarabi bisabari kamar ka tunkuɗe fushi da haƙuri wal isa'atu bil afwi ka tunkuɗe munanawa da afuwa fa iza fa'alta zalika in ka aikata haka saran lazi bainaka wa bainahu adawatun kas sadiqi al qarib wanda yake kuna gaba da shi in kai haka sai ya juya ya zamo kamar masoyinka wato yin alheri wato makiya biyu ne ɗaya makiyin mutum ne ɗaya makiyin aljani ne shi makiyin mutum sai Allah ya faɗi maganinsa shi ne ka kyautata masa makiyin aljani kuma ka nemi tsarin Allah shi baya da wani magani sai dai ka nemi tsarin Allah shi ne Allah ta'ala ya ce fa'izan lazi bai na kawabai na hu a dawatun sai kaga wanda tsakaninku da shi akwai gaba da rashin fahimta ka annahu waliyun hamim ya dawo kamar majibinci kuma mai nuna soyayya da tsanani a gare ka wato ƙiyayya ta juye saboda kyautata masa da kake ta koma soyayya mugun nufin da yake maka ya juye ya koma soyayya da son juna sai Allah ya ce wa ma yulqaha ba kowa ake bawa irin wannan halayen ba, illallazina sabaru sai waɗanda suke haƙuri, masu haƙuri kaɗai ake ba wa irin wannan hali, domin hali ne na sai ka jure za ka same shi. Wa ma yulaqaha ba kowa ake ba wa irin wannan hali ba, illa zu hazzin sai ma'abocin rabo, azimin wanda yake mai girma, Malam Katadatu ya ce, Alhazzul azimu shine aljannatu, wanda yake ɗan aljanna, fal ma'ana ma yulqaha illa man wajaba lahul jannatu ba kowa yake karba ya cafi wannan ba ya je ta aiki da irin waɗannan halayen manya sai wanda aljanna ta wajaba a gare shi malam suddi yace ai zu jaddin ma abocin rabo da wadata shine yake karban wannan wa imma yanzaghannaka min ash-shaytan nazgun Allah yace idan fincika da wawura ta zo maka daga shedan ya fincike ka ya jaka fasta billah to kai abin da zaka ka nemi tsarin Allah innahu huwas samiul alim lalle Allah ta'ala shine mai ji kuma shine masani ya ji abin da ke faruwa ya san abin da ke faruwa kuma zai dau matakin baka kariya da baka tsari da baka kiyayewa babu abin da zai cutar da kai idan ka nemi tsarin Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama in zai shiga sallah sai ce a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi yana neman tsarin Allah hakan zai karanta Qur'ani sai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina neman tsarin Allah daga shedan wanda yake abin jefarwa to wannan shi ya kamata mu dinga yi muna neman tsarin Allah daga sharrin makiyin mu shedan kuma muna kyautatawa makiyin mu mutum sai mu juya shi ya koma masoyi ai ba hikima bane kowa zama abokin fadarka total wo din nan da ake fadan kowa da kowa ba ba fa hikima bace wannan makiyinka ne ka ji mutum yana cewa aini kowa faɗa nake da shi amma takama ba ne kai shiri da kowa ya fi sai dai wanda shi yake son yin faɗa da kai ba kai kake faɗa da shi ba kamata ya kullum faɗa ya zama ba daga ɓangaren ka ba ne daga wancan ɓangaren ne kamar yadda aka taɓa kiran wani a musu sulhu da wani aka ce mun ga ba kwa shiri da wani ya ce ani ban ma sani ba ban ma san ba ma shiri da shi ba kai ba ma shiri da kai yace zida duk abin da nake baka sani ba ya ce wallahi ban sani ba ni kawai ba na ganin ka sai na ɗauka ko abubuwa ne suka ma yawa to haka ya kamata kakka damu kakka sa mugun nufi da kyama a zuciyarka an ce mutane sun kasu kashi uku dangane ga alaƙarsu da sauran musulmi alaƙa ta farko shine salamatu sadari ka wanke zuciyarka da ƙirjinka kada ka sa mugun nufi kada ka sa hassada kada ka sa ƙeta kada ka sa mugunta kada ka sa sharri kada ka sa mugun fata ga ɗan uwanka musulmi kakkai masa hassada akan abin da Allah ya bashi na ni'imar kuɗi ko karatu ko mulki ko ma me mutukar yana aiwatar da shi yadda Allah yake so na biyu shi ake kira almusawat ka daidaita kanka da ɗan uwanka musulmi kai fata duk abin da ka samu na karatu ko na ilimi ko na kuɗi ko na lafiya ko na hikima ko na azanci ko zaman lafiya alasa ɗan uwanka musulmi ya samu irin wannan wannan shi ake kira musawa abu na uku da ba kowa yake iya kaiwa ba shine kuma isar ka fifita dan uwanka a kanka kai fata idan na samu talatin alasa ɗan uwana ya samu saba'in wato kafi fata kafi guri kafi jin daɗi a ranka idan ɗan uwanka ya samu fiye da kai to wani ma matakin farkon bai kai ba zuciyarsa bai samu salamatu sadar ba balle a tsallaka a zo musawat balle a tsallaka a zo isar wanda su sahabban annabi sun kai darajar isar me isar ka fifita dan uwanka akan abin da kake da shi wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa to wannan halaye ne masu girman gaske na'am ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى يتي ومن آياته الليل yana daga cikin ayoyin Allah da ya sanya muku dare wannan haru haka nan kuma rana ita ma aya ce ta Allah wato hasken washewar gari da duhun dare kenan washamsu da kuma ita kanta gudan rana wal kamaru da shi kansa gudan wata waɗannan abubuwan guda hudu ayoyi ne fa na Allah la tasjudu lishamsi kada ku yi sujjada ga rana wala lil qamari kada ku yi sujjada ga wata wasjudu ku yi sujjada lillahi ga Allah allazi khalaqahunna wanda shine ya halicci dare da rana da wata da tauraro in kuntum in kun kasance iyahu gare shi kadai ta'buduna kuke yin bauta in kun kasance ga Allah kadai kuke son ku yi bauta ka ku hada shi da abokin tarayya to da rana da wata da taurari da duhun dare da hasken washewar gari waɗannan ba abin bauta bane amma halicce su ne don su yi muku hidima fa'in istakbaru Allah ce idan suka yi girman kai suka ce ba za su karɓi tauhidi da ibada ba fallazina inda rabbika lalle waɗanda suke a wajen Allah ta'ala na mala'iku maƙil yusabbihuna suna yin tasbihi lahu ga Allah ta'ala shi kaɗai billaili wannan hari dare da rana yusabbihuna laila wannan hara la yabturuna ba sa yankewa wa hum la yas'amuna Allah ce su ba sa gajiyawa ba sa ƙosawa ba kuma sa jin sun gaji wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin Allah ta'ala annaka taral arda khashi'atan zaka ga ƙasa ta bushe ƙarau gabara a zaka ga tayi ƙura-ƙura iska na tashi kamar zamanin rani kenan fa iza anzalna alaiha alma'a Allah ce idan muka saukar da ruwa a kanta ruwa ya jika ta akai ruwan sama ihtazzat sai ga tana girgizawa tana motsi ruwa na shiga cikinta warabat sai kaga ta daga alat ta daukaka kaga tsiro yana ta hudowa daga cikinta innal ladhi ahayaha lalle haƙiƙa wanda ya raya ƙasa ɗin nan bayan ta ƙeƙashe ta bushe la muhyil mauta lalle shi zai raya matattu innahu ala kulli shay'in qadir hakika Allah ta'ala mai iko ne akan komai da kowa babu abin da ya gagare shi muna roƙon Allah da sunayensa masu tsarki ya bamu damuna mai albarka ya bamu ruwa mai albarka na'am
innal ladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي أمن يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Innan lazina yulhiduna fi ayatina, haƙiƙa waɗanda suke ilhadi, shishigi da wuce gona da iri. Al'ilhad huwal mailu anil haƙƙi ƙasdan, shi ne karkacewa gaskiya da gangan. Akwai al'ilhadu fi ayatin lahi shar'iyya, akwai al'ilhad fi ayatin lahi kauniya. Akwai shishigi a cikin ayoyin Allah waɗanda suke a shar'iyya. wato shine ayoyin Allah a shar'iyya ka kafirce musu ko ka butulce musu ko ka saba musu ko ka kibin su in sun ce ayi ka ki in an ce su bari ka bari ka ki bari in sun bada labari ka ki gaskatawa in sun yi hukunci ka ce baka yarda ba shine ilhadi a cikin ayoyin Allah na shari'a ilhadi cikin al'ayatullah kuma alkauniya ayoyin Allah na halittunsa na farko ka ce ba Allah ne yayi su ba kai ilhadi ko ka ce Allah ne ya yi su da tarayyar wani ka yi shirka ko ka ce Allah ne ya yi su da taimakon wani ka yi shirka sai dai ka ce Allah ne ya yi su shi kadai ba wanda ya taimaka masa ko ya ba shi shawara ko ya gani daga wani ya koya to yace masu ilhadi a cikin ayoyin Allah la yakhfauna alaina Allah yace ba za su boye mana ba muna ganin su wannan jan kunne ne cewa duk abin da kai na barna Allah ya gani afaman yulqa fin nari khairun Allah ya ce yanzu wanda za a jefa shi a cikin wuta khairun shi ya fi alheri a ce mutum ya shiga wuta amman ya ati aminan yawmal qiyama ko wanda zai zo a cikin aminci ranar alkiyama a ce ya wuce aljanna wanne ka fi so ka rayu a kai mutum ya zo a ɗauke shi a yi kulikulin kubura da shi a wulla shi wutar jahannama shi ya fi alheri ko ko ya zo a ce wuce aljanna wanne ya fi to an ce wannan aya farko ta sauka ne an yi kauli bakwai akan saukarta wasu ka ce wanda za a jefa a jahannaman shine Abu Jahil wanda zai zo ya shige aljanna da kafafunsa kuma shine Sayyidina Abubakar wanda shi bude masa ma kofofin aljannan za a yi guda takwas a ce zabo ce kake so ka shiga dan lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce aljanna tana da kofa takwas sai Sayyidina Abubakar ya ce ya Rasulullah akwai wanda ko za a kira shi ta takwas din ice ina fata kai ma kana cikinsu kuma fatan annabi kaga tabbas ne to malam da haku rawaito ne daga abdullahi dan abbas ko abinda ake nufi da wanda za a jefa a wuta shine abu jahil dan shi ya fara jagorantar kungiyar yaki da annabi wanda kuma zai zo ya shiga aljanna shine ammar bin yasir inji malam ikrama ko abu jahil ne zai wuce wuta shi za a wulla wuta wanda zai zo shige aljanna cikin aminci ranar alkiyama shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inji malam ibnu sa'ib da malam muqatil ko kuma abu jahil shine wanda za a jefa a wuta sayyidina usman shine wanda zai zo ya wuce aljanna da kafarsa tunda dama waɗannan duka suna cikin waɗanda aka wa bushara da shiga aljanna tun suna da rai ji malam sa'alabi ko na biyar abu jahil ne za a wulla a wuta wanda zai tafi da kafarsa kuma sayyidina hamza sayyidu shuhada jimalan wahidi ko na shida wanda za a wulla a wuta shine Abu Jahil wato a ko ina dai kowa sa Abu Jahil a farko to da shine jagoran masu fada da addinin Allah sannan wanda zai tafi da kafarsa sayyidina Umar kauli na bakwai kuma shi ya ya kawo sha'am wanda za a jefa a cikin wutar jahannaman nan shine kafiri wanda zai zo ya wuce tafi aljanna shine mumini inji malam Mawardi to wanne yafi alheri wanne ya kamata ka rayu dan ka samu Allah ta'ala ce i'malu ma shi'tum ku aikata abin da kuka ga dama wannan fajan kunne ne gargadi ne ake wa mutum ma ce to taba shi gani tun ya tsaya karfa a gaban ka zaka daki wani mara rauni ya ce a dukansa za kai to da kashi dan Allah a zai ga ana haɗa mutum da Allah dan Allah ka dake shi sai ga ko mutum ya ƙi dukan nasa ashe ya san ba umarni ba ne ba kuma dama aka ba shi ba gargaɗi ake masa shine malam zajjaji cikin malaman lugha ya ce lafazuhu lafazul amri in ka kalla za ka kama al'amari ne wa ma'anahu lafazul amri wa ma'anahu alwa'idu wa tahdid amma narko ne da jan kunne aka yi wa wanda yake yin abin da ya ga dama innahu bima ta'maluna basirun lalle Allah ta'ala mai ganin abin da kuke aikatawa ne innal ladhina kafaru bizikri Allah ce lalle haƙiƙa waɗanda suka kafurce ma ambato lamma ja'ahum lokacin da ya zo musu menene ambato anan ambato yana nufin alqur'ani an kira shi ambato saboda madaukakin daraja ne to Allah ya ce an kira wa innahu la zikrun laka wa liqaumika lamma ja'ahum lokacin da ya zo musu to ina jawabin inna aka ce za a musu sakayya kenan wa innahu la kitabun azizun lalle alqur'ani lal littafi ne mabuwayi to menene buwayar tasa an ce buwayarsa shine an kare shi shedan ba zai iya shigo da son zuciya cikin sa ba jimalan suddi ko azizun din yana nufin karimun alallah mai karamci ne a wajen Allah inji malam ibnu sa'ib ko azizun din yana nufin mani'un min al-batil an tsare shi daga barna ba za ta shigo masa ba inji malam muqatil ko yana nufin yamtani'u 'ala an-nas an yaqulu mithlahu abin da ya zama gagara koyo gagara badau gagara azo da irinsa shine alqur'ani shine ma'anan azizun wa innahu lakitabun azizun la ya'tihi al-batilu Allah ce barna ba ta izuwan masa min bayni yadayhi ta gaba gare shi wala min khalfihi ko ta bayansa qur'ani abin tsarewa ne ta gaba abin tsarewa ne ta baya to me ma'anan la ya'tihi al-batilu ai at-takzibu qaryatawa ba za ta zo masa ba inji malam sa'id bin jubair ko shedan ba zai zo masa ba ko na uku at-tabdil ba za a iya musanya shi ba inji malam mujahid malam qadada ce la yastati'u iblisu an yanqusa minhu haqqan wa la yazidu minhu batilan shedan ba zai samu iko ya tauye wani haƙƙi na gaskiya a cikin alkur'ani ba ko ya ƙara wata barna malamu ja yace la yadkhulu fihi ma laysa minhu duk abin da ba qur'ani ba to ba zai samu kofar shiga a ciki ba min bayni yadayhi wala min khalfihi shi ma an yi maganganu uku ai bayna yaday tanzilihi wa ba'da nuzulihi gabanin saukar da shi da kuma gabanin da bayan saukar da shi barna ba za ta zo masa ba ko annahu laysa qablahu kitabun yubtiluhu babu wani littafi da ya gabaci qur'ani da zai rushe shi wala ya'ti ba'dahu kitabun yubtiluhu bayan sa wani littafi ba zai zo ba ya rushe shi na uku la ya'tihi al-batilu fi ikhbarihi barna ba za ta zo masa a cikin labaransa ba amma ta kaddama daga abin da ya gabata wala fi ikhbarihi amma ta akhara labarin da yace ya wuce to ya wuce din gaskiya ne wani ba zai zo ya ce labarin nan da Qur'ani ya baya an gano bincike ya nuna ba gaskiya bane ko abin da Qur'ani yace za a yi bincike ba zai zo ya ce Qur'ani ya ce wani abu akwai shi ba kuma bincike ya ce babu in kai bincike ka binciko wani abu kace ya saba ma Qur'ani sai mu ce ka ƙara bincike bincike yana canzawa amma nasi baya canzawa an sha yin bincike bayan shekaru waɗanda suka yi binciken wansu daga baya in an ƙara samun ci gaba a cikin na'urorin bincike a zo a ce wannan binciken nasu shirme ne ka kenan ba za mu hau kan bincike mu ban nasi ba bincike na canzawa saboda aikin ɗan adam ne shi kansa ɗan adam ɗin iya abin da aka bashi ya hango kuma wa ma'utitu min ilmi illa qalila ɗan ƙanƙani aka baku ilimin wa fawqa kulli zai ilmin alimin a bisa kowane masani akwai wanda ya fi shi sani tanzilun saukakke ne min hakimin daga mai cikakkiyar hikima shine Allah hamidun wanda yake abun godewa shine Allah subhanahu wata'ala nan za mu tsaya akwai taimako da aka nema jiya Allah ya saka ‘yan uwa da alkhairi an samu dubu ɗari da hamsin da ‘yan kai to muna ga insha Allah aka ci gaba da haka ga takardar na ma dubu ɗari da hamsin da uku da ɗari biyu da saba'in aka samu bayan waɗanda suka ba da dubu goma sha biyu suka ce a shigar da sunansu cikin waɗanda suka fara shiga lissafin mutum dubu waɗanda za su shiga cikin bayar da wannan taimako na aikin da'awa a wannan kansil namu da ke kula da marayu da sababbin waɗanda suka shiga addinin musulunci karantar da su da ilmantar da su da musu tufafi da mayar da su garuruwansu wasu ma da aurar da su da ya musu kayan ɗaki duk wannan aikin da wannan kuɗin za a yi to an tara 153,270 a ranar da ta gabata domin ce duk bayan kwana uku za a dinga ci gaba da wannan taimakon abinda muke so mu yi muku addu'a a kai shine kada adadin ya dinga ƙasa ya dinga ƙaruwa farashin ya dinga tashi saboda haka kowa muna masa godiya Allah ya saka masa da alheri Allah ya mayar masa ninkin ba ninkin na abin da ya bayar a taimaki addinin Allah da shi Allah kuma ya mana jagoranci ya karɓi ayyukanmu ya mayan mana ninkin ba ninkin na arziki ya sa mu ci gaba da taimakon addininsa da iliminmu da kuɗinmu da rayuwarmu gaba ɗaya wassalamu alaikum
Assalamu alaikum wa rahmatullah. kwamitin marayu suna
a gobe za mu je jihar bauchi domin gabatar da wa'azi na addinin musulunci wanda ake yi a cikin garin bauchi kuna ji suna sa a rediyo da talabijin a lokacin da ake program din live to sun gayyace mu gobe insha Allahu za mu fita karfe takwas duk waɗanda suke da mota mai lafiya to su zo nan da wuri karfe bakwai da rabi kowa kuma ya ci gori gasa mai kyau za mu tafi bauchi insha Allahu subhanahu wata'ala gobe da safe saboda duk wanda ya san yana da tsaleliyar mota to ya zo da ita wanda kuma shi kuma ba shi yake shi kuma da babban rigarsa ya shigo ta ya zo tsaya da ya ga wata mota za a tafi ya kada babban rigarsa ya fesa turare ya shiga ciki ya zauna saboda muna so gobe insha Allahu mu je Bauchi don gabatar da wa'azi na addinin musulunci wanda waccan shekara ina jin ma an yi irin wannan zuwa din.
abu na farko shine ana yan su yan kwamitin marayu suna cewa waɗanda suke rubuto sunayen marayu ko kuma adadin marayu da suke da su su rinka rubuto namban wayansu a cikin takardar da suke rubutowa don in za a neme su a nemi su ta wannan waya din sannan akwai wasu 'yan kuɗi da wani ya bayar jenin cewa tsintaye a wannan gudun idan mai su ko wanda ya ji ya jefar da kuɗi yana iya zuwa ya bayani idan su ne haƙiƙanin nasa ne sai a bashi idan ko ba nasa ba ne sai a bashi haƙuri a jefa asusun da za a yi musulunci ya yi wannan shi ne sannan akwai wasu sun rubuto cewa sun ba da wasu 'yan kayayyaki ba su ji an sanar ba abin da yake faruwa shine duk wata takarda da ta zo hannunmu a yanzu bayan malam ya riga ya dakata to gaskiya ba za mu iya cewa mu sa ta a ciki ba don malam ya yi bayani akan wannan abu da aka samu kamar wata ta kawo ko wani da ya kawo shinkafa buhu ɗaya da rabi da gero da kuma atamfa da yadi guda shida da kuma kaya ɗinkakke kamar guda biyar da kuma kayan kwalliya da sabulai da turare a baiwa marayu to irin wayannan sun riga sun zo tun jiya wasu tun shekaran jiya ma in dai har an riga an tsaya za a ci gaba da wani program daban to ba za mu iya kuma entertaining takarda mu ce nan take sai mu rubuta ta anan don a sanar dole ka sai a dinga hakuri da irin waɗannan abubuwa malam mun samu takardu da dama da ake cewa malam ya ja hankalin mata masu zuwa sauraron tafsiri da ke wancan bangaren na makarantar mu na imamu nafi sukan dan kawo hargowa da kuma hana mutane sauraron abin da suka zo ji assalamu alaikum
sun tayi sun tafi suna nan to mata waɗanda suke sauraronmu wanda suke ɓangaren makarantar imamu nafe an kawo ku cewa kuna hayaniya kuna hatsaniya kuma kun ji wannan kafirai suka yi wannan don haka kada ku yi wa ƙalin lazina kafaru la ta suma'u li hazal ƙur'ani wal gaufihi la'allakum taghlibuna kada ku dinga hayaniya ku kwantar da hankalinku ku nutsu kuma kowace ta dinga zuwa da mushafinta alkur'ani tana bin ma'anonin ayoyin da muke karantawa don mu ma muna buƙatar matan su ma su ilimi mai zurfi su ma su karantu su ilimantu domin su suke haihuwa nan gaba kaga tunda su suke haihuwa akwai buƙatar a ce mutum babarsa ce ta fara koya masa a alifin ba'un ta'un da haka ana buƙatar nutsuwa daga ɓangaren ku da Allah ku ba wa 'yan hisba mata haɗin kai waɗanda suke ƙoƙarin su ga cewa kun yi shiru a lokacin da ake tafsiri wannan ya ce malam don Allah a yi addu'a ta musamman Allah ya ba mu ruwan sama mai albarka malam tun da aka fara azumi ba a samu isasshen ruwan sama ba wannan ta ce gasar ƙoƙi guda ashirin a ba wa ‘yan uwa mata da Allah ya albarkace su da shiga musulunci a yi mini addu'a kuma Allah ya yi wa kasuwanci na albarka wani ne kenan wani ɗan uwa ya kawo a tamfa guda ɗaya a yi masa addu'a haka wani ɗan uwa ya kawo a tamfa guda ɗaya shi ma ya ce a yi masa addu'a wani ya ce muna roƙon malam da sauran yawa musulmi da su taya mu addu'a Allah ya ba mu gidaje namu na kanmu akwai marasa lafiya iri-iri suna roƙon addu'a Allah ya ba su lafiya wanda ya ce ga kayan sawa a bawa marayu a yi muna addu'a Allah ya bani haihuwa wannan wata ‘yar uwa ce aka yi aurenta amma barayi suka shiga suka kwashe mata kayan ɗakinta to muna roƙon Allah ta'ala a ya mayan mata da alkhairi su kuma ya shirye su ya sa su dawo da kayan jama'a wanda ya ce ga gero a bawa marayu da kuma kuɗi ɗari biyu sai dai ba faɗi geron ba buhu ne ko rabin buhu ko kuma tiya ce wanda ya ce ga jamfa da wando a bawa marayu a yi addu'a Allah ya bani ilimi mai albarka kuma ya sa na ci jarabawa wanda ya ce ga alƙur'ani guda biyu da asuwaki Allah ya kai ladan ga ɗana da ya rasu wanda ya ce ga atamfa guda biyu a min addu'a Allah ya bani miji na gari in ji wata ce ko ta ce ga atamfa har guda biyu a mata addu'a Allah ya bata miji na gari to wani kuma ya ruwaito a ce shi kuma Allah ba shi mace ta gari to Allah ya haɗa nagari da tagari a cikin nagarta to wani ya ce min ya aiko da buhu na shinkafa ya iso shi ne wancan to akwai wanda ya ce mahaifiyarsa ta aiko shi da buhu ɗaya na shinkafa cewa a aiwatar da shi a ɓangaren marayu kuma ita a yi mata addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mata bukatunta na alkhairi da ita da ɗan nata to an ce buhun shinkafa ya iso har ya shiga hannun waɗanda suke kula da shi don haka saƙonka ya zo kuma an karɓa muna fata Allah kuma ya karɓa duk waɗanda suka bayar da wani abu don ci gaban al'ummar musulmi da musulunci muna tawassali zuwa ga Allah ta'ala mai musu da alkhairi akwai wani da yake da kamfanin fiye wata amma kuma yanzu ya fara yin na roba to ya ce har a tashi daga tafsirin nan kullum zai kawo mana abin nan biyu na ake kiransa leda biyu a katon katon guda biyu har a tashi tafsiri kullun zai kawo katon biyu to yake so a yi masa addu'a Allah subhanahu wata'ala yadda ya shayar da mu ruwa shi ma Allah ya shayar da shi ruwa amma ruwan na alkhairi na kausara ya kuma sa albarka a cikin kamfanin nasa me sunan kamfanin annuri sunan kamfanin nasa annuri ya ce haske ko annuri annuri da ya rubuta a jiki sunan ruwan kenan yace to zai dinga kawo mana kullun katan biyu nan mai tasha har ramadana ya wuce yana so a yi masa addu'a Allah ya sa masa albarka a kamfaninsa to Allah ya sa maka albarka a kamfaninka ya kuma yi albarka ciki ya tsare ya kawo riba mai amfani ya kuma sa ka ci gaba da taimakon addinin musulunci da jarin ruwanka ya kuma shayar da kai ruwan kausara da ka shayar da mu ruwa a duniya اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مآدنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم نسألك أن ترفع دينك اللهم نسألك أن ترفع دينك akwai yan uwanmu a Pakistan da bala'i ya same su na ambaliyar ruwa mu gashi muna roƙon ruwa su kuma ruwan yayi yawa haka na samu waya daga Kano an tafka ruwa shi ma da yawa mutane sun asara a dukiya da gidaje to muna fata nan kuma gashi ba ruwa can kuma an yi da yawa ana so a rage nan kuma ana so a ƙaro to muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya bamu ruwa mai albarka ya bamu ruwa mai alheri ruwan da za mu shuka mai kiwo mai noma mu sha mai albarka mai arziki wanda za a samu damuna mai albarka Allah ka wadata mu da abinci ka wadata mu da ruwan sha ka wadata mu da ilimi ka wadata mu da imani ka mana albarka ka yi wa 'ya'yanmu albarka ka yi wa matanmu albarka ka yi wa dukiyarmu albarka ka yi wa iliminmu albarka ka yi wa ƙasarmu albarka ka ba mu rayuwa mai albarka ka sa mu cika da imani subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk